إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الساجة سادواء ومن الثلاثة لكي يرون لكي ننشكين بها القطنة a garin kaduna a wannan yammuta wannan safiya ta laraba 28 ga watan juma'a al'afira hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda yake daidai da shida ga watan hudu miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna hisnul muslim littafin da ya kunshi addu'o'i da azkar na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a munasabobi daban-daban wannan kuma shi ne ga sun muna arba'in da za mu tashi a kan matashiya ta arba'in da ɗaya du'a'u qada'id dayn du'a'u qada'id dayn wato addu'ar biyan bashi اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ولا حديث حديث للامام احمد للترمذي للبزار للطبراني اشكيل تافه الدعاء لبيهقي اشكيل تافه الدعوات الكبير da alhakim a cikin littafinsa al-mustadrak qala sahihain da kuma abdiya al-maqdisi a cikin littafinsa al-muqtara su suka fitar da wannan hadisi ta hanyar ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wanda wani wanda aka yi wa mukatab wani mukatab mukatab shine bawon da mai gidansa ya ce da shi ya kawo wani kaso na dukiya zai zama zai yanta shi wato kamar ya ce da shi ka kawo dubu ɗari ta zama ɗa daga lokacin wanda aka ba shi aka yi masa wannan alkawari zai yi rika biyan wannan ce duk wanda ka kawo dubu goma ko dubu ɗaya har ka biya to da zarar ya biya to ya zama ɗa wala'i kuma yana da mai shi wato inda zai mutu shi mai shi shi zai gaje shi to wani wanda aka rubuta ma irin wannan ya zo ya samu sai na ali yake ce masa na kasa biyan abin da aka rubuta min don zama da don haka taimaka min sai sai na ali رضي الله تعالى عنه يمشي لشيء لا أعلمك كلمات علمني هن رسول الله بنا قوية دكي وسكلمومي وعند من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقوية دنيبا لو كان عليك مثل جبل سير دينا أداه الله عنك da a ce kan akwai bashi kamar dutsen sir a kanka wato girmansa ko yawansa kamar girman dutsen sir to da Allah ta'ala ya biya maka wannan bashi shi da yake da shi kul ka ce Allahumma fili bi halalika an haramika ya Allah ka wato ka isar mu ko ka kare ni da halal dinka ga barin haram dinka wa akhdi li bi fadlika amma siwa kuma ka wadatar da ni da falalarka ga barin wanda ba kai ba wannan addu'a ce wanda sai da ali radiyallahu ta'ala an bai jika daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda mutumin da da bashi ya masa nauyi wato yake faɗatta ba wanda ko ba wai sai wanda yake da bashi a kansa ba idan muka duba da wannan addu'ar ba wai kawai ya takaita ga wanda bashi yake kansa ba ko mutum ba bashi a kansa yana iya yin wannan addu'a cewa Allah ta'ala ka tsare ni ka kare ni da halal ɗinka ga barin haram ɗinka wato ka ka ba da abin da zai ka ba da halal wanda zai wadatar da ni ba zan auka cikin abin da yake haram ba sannan kuma ka wadatar da ni da falalanka gabar wanda duk ba kai ba wato ka ba da abin da zan wadata ba sai na je ina roƙon wasu ba ko ina neman taimakon wasu ba a bashi babu shakka wani abu ne wanda yana da nauyi kwarai da gaske kuma shari'a ta girmama lamarinsa saboda haƙƙin wasu ne wato haƙƙin wani ne duk wani abin da yake haƙƙin wani to lamarinsa yana da girma ba kamar a ce tsakaninka da ubangijinka ba ne tsarin da ubangijinka allah ta'ala yana da yalwar rahama wa rahmati wasu a kulle shai saboda haka yana iya yi maka afuwa yana iya yafe maka wanda shi baya da bukatar komai amma ba lallai dan adam ya yi maka wannan ba kuma in har bai maka ba to shi ba ubangiji ba zai maka ba saboda haƙƙin sani to shi yasa shari'a take girmama sha'anin bashi idan mutum ana bin sa bashi a shari'ance kamar da hadisi suka zo suka yi bayani ko jihadi za a fita ba a barin shi ya fita sai da yardar wanda yake bin shi bashi saboda kada a je a kashe shi bai biya ba sai an zo an tambaye wanda yake bisa ba shi a rubuta shi cikin sojoji ko ka rubuta shi ya ce ka a rubuta shi to ba za a rubuta shi ba saboda yana bisa ba shi kada a je kuma ta Allah ta kasance ya yi shahada to kaga wannan yana nuna maka girman sha'anin bashi a ce wani aiki na Allah babba irin wannan amma kai ba za a barka ka je ba saboda wani yana duka ba shi sai in ya ga dama in ya hana ka shi kenan ka dole ka hannu shari'a ta ba shi wannan dama ka ga wani daidai yake da ya sa ka asa wato ya zama da shi ne ya abin da ɗinka wato ka zama ka zama a hannunsa ya sa ka a kurkukunsa sai ya ga dama ka fita sai ya ga dama ka zauna sannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo mutum ne mutum da aka kawo gawa gaban za a yi masa sallah sai ya tambaya ana bin shi bashi ina ana bin shi bashi to ya bar abin da za a biya bashin eh to a biya bashin sai a biya bashin sannan zai masa sallah ko ƴan uwansa suna da abin da za su biya masa bashin idan babu sai ce to ku yi wa ɗan uwanku sallah ba za a fata yi masa sallar ba amma dai shi ba zallar sallar sallar ba shi zai ja sallar ba sai ce sallo ala sahibiku yi wa ɗan uwanku sallah kaga wannan shi ba yana nuna maka girman shi a bashi har sai da lokacin da wato aka samu wadata musulmi suka samu wadata to shi ne idan aka zo da mutum ɗana min shi bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to in ya bar dukiya to ta magadansa ne in akwai bashi kuma a zo biya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai da biya mu masu ba su suka ba su suka a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko shahada mutum yayi idan ana yin sa bashi ransa za a dakatar da shi sai ranar da shi wanda yake bin za su suka warware an ce a hadisi sun zo sun nuna cewa arwahu shuhada fi hawasir tuyur fi janna mu'allaqatun ala izar ala izar janna idan masu wanda suka yi shahada a rayukan su akan sa su a cikin wato tsuntsaye ne wanda za su rika yawo da su a cikin gidan aljanna to wanda yake bin sa bashi shi za a dakatar da nashi ran ba za a bashi wannan damar ba sai ran da suka warware da wanda yake rusa bashi kaga sha'anin bashi yana da girma kwarai da gaske to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yake cikin sahih bukhari yana cewa duk wanda ya ci bashi da niyyar ya biya Allah zai biya masa wanda ya kuma ya ci da niyyar ba zai biya ba to wannan tsakaninsa da ubangiji duk wanda zai ci bashi a zuciyarsa yana da niyyar ya biya wato da kyakkyawan niyya to ubangiji ta'ala zai taimaka zai taimake shi biya akwai wanda kuma tun farko ba bai yi niyyar ya biya ba saboda haka ya ci bashi ne kawai don ya biya bukatarsa kuma sannan su yi ta a sharuwar tsuntsaye da wanda yake nesa wannan babu shakka ba zai samu kubuta ba a hannun ubangiji ta Allah shi nan ali ibn abi talib yake koyar da wannan albukata wannan bawa cewa ya rika yin wannan addu'a kuma kamar da muka ce ba sai bawa ba ba sai wanda yake bai bashi a kansa ba kowa ma wanda zai iya wannan addu'a cewa Allah ta'ala ya nisantar da shi daga haram ta hanyar wato bashi halal dinsa ya bashi halal wanda zai ishe shi ba zai buƙaci har ya fada cikin haramun ba wa azumi ne bai faru duka an nasuwa sannan ka wadatar da da faru duka ga wanda ba kai ba wanda shi da ƙoruwar tauhidi ƙoruwar bawa ya samu kaɗaita wato da ubangijin su kenan ya zama da cikin lamuranta ya wadatu da falalar ubangijin sa baya da buƙatar kowa sannan addu'a ta biyu ta في حديث اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وده هذا في حديث انس ابن مالك وندنا في سوى البخاري من كانت شعبايا وند انس ابن مالك يجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم cikin halin tafiya su lokacin sun fita zuwa yakin khaibar shi kuma yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima to ya kasance sautari sai rika jin annabi yana addu'a yana yin wannan addu'a shine ke ba da labari ce ya kasance yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima fa kana yufiru an yaqula allahumma inni a'udhu bika min al-hammi والحزن والعجز والكسل والبخل والذل وضلع الدين وغلبة الرجال يا الله إني للي إنا نيمان تري لكي إنا نيمان تري تهيرك من الهم لدى داموة والحزن لبكين شكي والعجز لبجياوة والكسل لكسالة والبخل لروح والجبن والظروف وضلع الدين وكما نوي باشي وغلبة الرجال وكما رجاي وفنك الرجل مزاجي النبي صلى الله عليه وسلم yana neman tsari daga waɗannan abubuwa guda abin alhamdu wal hazan wal ajiz wal kasl wal bukhl wal jubn guda takwas abubuwa guda takwas annabi sallallahu alaihi yana neman tsari da gare su alham wato shine damuwa ta wani abin da kake hankoran ka samu alhammu shine mutum ya sa wani abu a ransa yana tunanin samunsa amma ga shi bai samu ba haura ka zai ta zai ta damuwa shine alham alhazan ko alhuzun da abu ɗaya ne to mutum ya rika bakin ciki akan wani abu da ya rasa wani abu ne ya so ya samu amma kuma ƙarshe bai same shi ba sauraka kaga alham yana da alaka da almustaqbal alhuzn kuma ko alhazan yana da alaka da almadi dukkan su damuwa ce sai dai wannan da farko damuwa ce ta wani abu da bai samu ba yake tunanin samun sa ko kuma wani abu yake tunanin ya faru da shi mara daɗi bai faru ba amma yana jin tsoron faruwarsa ko bai samu ba yana son ya samu wannan damuwar da ta cinsa a zuciyarsa ita ce ake kira alhaz alhazan shi kuma wani abu ne wanda ya riga ya faru a baya wanda ya bata masa rai ya dagula masa lissafi zai yiwu wani abu ne wanda ya faru a kansa ko ya faru a kan wani nashi ko ya faru a kan dukiyarsa zai ta damunsa ta damunsa to irin wannan damuwa babu shakka tana hana dan adam sukuni tana hana shi walwala lokaci ma ta hana shi zama cikin jama'a ta hana shi zama koda da iyalin sani zama da koda yaushe yana cikin kadaici baya jin daɗin abinci baya iya bacci kaga wannan rashin lafiya ce to shi ne manzala sallallahu alaihi ke neman Allah ya tsare shi daga wannan cuta ce wadda ta da addabi zuciya za ta iya rikidewa ma idan ba a yi a shawo kanta ba za ta iya rikidewa ta zama cuta ta jiki ba za ta iya samun zuciya wadda sallallahu alaihi ya nemi Allah ya tsare shi daga waɗannan wato wannan irin wannan nau'i na damuwa ko na damuwar abin da kake tunani ka samu ko kake tsoron ya faru da kai ko kuma tunani na wani abu da ya same ka a baya na bakin ciki Allah ya tsare shi da wannan mu Allah ya tsare wal ajzi ajzi shine gajiyawa gajiyawa shine abin da zaka kasa yi saboda ba ka da kudura da za ka yi abu ne gashi kana son ka yi amma ba za ka iya yi ba saboda Allah bai baka ikon sa ba ba ka da ikon kwata-kwata da kai to kaga wannan ita shi ma wani abu ne da zai sa damuwa kana ji kana gani ga abu kana so kai amma ba za ka iya ba saboda kai ajizi ne da ji ka wato zagaza ba za ka kai ga wannan abu ba alkasar shi kuma kana da ikon kai amma kawai saboda tsabar mutuwar zuciya tsabar mutuwar zuciya da kasala da san jiki ya hana kai kaga akwai bambanci wancan da wancan ba za ka iya kamar wanda yake mai shanyayyen kafafuwa ne a ce tashi ya falfala a guje a gabar ta gaba zai yi ba saura ka yana ji yana gani haka zai haƙura ko ko ko ko wanda yake makaho a zo ana nuna abu a ce kai ma zo ka gani a ga zai yi ba ko kurma a ce zo ka ci wanda shi da al'adi alkasar kuma allah ta'ala ya baka ikon ya baka ikon yin abu amma saboda mutuwar zuciya sai ka ki da za ka tashi ka yaƙi zuciyarka za ka yi amma kawai sai ka ki wani irin masu zama ba sana'a ga shi dai allah ya ba su lafiya ya ba su gaɓoɓi masu lafiyayyu suna iya shiga su fita ko'ina amma zuciyar ta mutu saboda ka sai dai zauna nan inuwar ya koma can inuwar in ya ga wani ya tsaya ya gaban sai maula ka ga wannan kasal ne to dukkan su abubuwa ne da zai ba za ta su ba na farko ba za ka so a ce ga wani abu ka kasa yi ba kowa na iya yi kai ba za ka iya ba za ka so ba a ka so kai ba da kai za a dama ko kuma a'a Allah ya baka ikon yi amma zuciyarka ta mutu da gaga shi kowa yana yi kai kafin tashi kai to shi ba wannan ai abin a yi da mutum ne a aibanta masa walam ara fi ulubin nasi aidan ka nafsir qadirin ala tamami wai da ibn ibn mutanabbi yake fada walam ara fi ulubin nasi aidan taba ga wani aibi a cikin mutane ba ka nafsul qadiri na ala tamami kamar wanda za su iya yin abu cikakke amma su yi shi cikakke su rage to da yafi komai aibi wanda ba zai iya ba kaga wannan ba ba ba ba yadda za a yi amma wanda zai iya amma kuma yi abin yadda ya kamata to wannan ba karamin aibi ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga wannan kaga wannan cuta ce wacce ta shafi wato gangan jiki albadar shi kansa sawa'un adamun kudura ko kuma shi kansa alkasar wato adamun fi'li ma alkudura kana da iko amma kake albukhul shine ruwa ubangiji ta'ala ya ba mutum wadata da zai ciye ciyar taimaka wa kansa ya taimaki wasu amma kuma sai ya ƙi wannan saboda haka shi a karan kansa abinda Allah ya ba shi na wadatar ba a ga alamarsa a cikinsa ba ballantana a ga alamar haka a tare da wani nashi ba a ga alamar haka a tare da iyalansa ba ƴaƴansa danginsa makotansa ɗan uwansa abokansa duk ba wanda yake daddalar abin da Allah ya ba shi shi bai ci ba bai ba bai bar wani ya ci ba kullum tarawa yake yana ɓoyewa yana ɓoyewa shi albukul albukul ya yi tsanani shi ne ake kiransa a shok wanda mutum zai yi abin da zai cutar da kansa ba a cikin dukiyarsa gashi allah ba shi dukiya ba saboda tsananin rowa ka gan shi yana ramewa ba ci baya cin mai kyau ka ga sutura shi dukun dukun kaga wanda ya kai ya kai matakin asho kaga wannan cuta ce wacce take tana da alaka da dukiya Allah ya ba mutum dukiya amma ya ki taimaka wa kansa in Allah ya ba mutum dukiya to ya bautar da dukiyar kare bari dukiyar ta bautar da shi ta zama baiwarsa ita ke hidimta masa ba shi ya zama bawanta ba shi da kullum yake wahala a kansa wasu su suke zama bayan dukiyarsu ba dukiyarsu ne ke bauta musu ne wadda ka kullum cikin wahalar yaya za su killace dukiyarsu suke da tsare ta da tattalinta ba sa bacci akan haka ba sa hutawa akan haka ba sa zama wuri guda akan haka kullum suna kai kawo maimakon ya kasance dukiyar ta samu ta sabon musu hutu yanzu sun samu hutawa wasu ne suke yi musu aiki a su suke tsayawa suka cewa su ba su yi da kansu saboda haka bai ci ba bai sha ba bai huta ba kaga wannan ba ci gaba ba ne a rayuwa kuma shi ne abin sarsarin ke ya kira abdul dinar ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham saboda shi ya zama bawa dukiyar dukkan dukkan su zama bawa sa malamai suke cewa har kullum da dukiya a hannunka kaska aje ta a zuciyar ka zama a hannunka take amma kakka zuwa ta a cikin zuciyarka zama da abin da yake cikin zuciyarka tauhidi ne da sanin Allah da tunanin lahirarka su za ka cika a zuciyar ita kuma dukiyar tana hannunka baka sake ta baka sake ta wani kwace ba ko ya sace ka rike kayanka a hannu amma kan ka shiga da a guri mafi tsada a cikin a cikin gaɓoɓin jikinka ita ce zuciya altubun shi ne kawai karɓa tsoron mutane ka zama ka zama matsoraci ba ka da jarumta albokon rashin jarumta ce ka fuskar zuciya aljubun kuma rashin jarumta ce ka fuskar wato jikinka da zuciyarka zama na inda za a duk abin da za a yi kai a kai matsoraci shi ba wannan ci baya ne a rayuwar a rayuwar dan adam kada wani ka zama jarumi wani abin da kasancewa ba haramun ba ne ba kuma haƙƙin ka ne ba to kar ka zama matsoraci a cikinsa wannan sallar salama yana neman tsari daga rowa wanda suke da alaƙa da dukiya da kuma tun da ya zama yana da matsoraci ne wanda abin da ke da alaka da zuciyarsa wa zala'id zala'id shi ne nauyin bashi ko bashi ya danne mutum zai zama ya yi yawa har yadda ba zai iya biya ba shi ne zala'id ya danne shi ya murkushe shi ya ci kaɗan yana cin yana ci kaɗan har abin ya yi yawa ta rasa inda zai takan shi za shi idan ya yi wa mutum yawa yana zama masa tashin hankali zama masa musiba wasu ma har hawan jini suke samu a dalilin wani saboda kullum zillimi suke zarar suka ji ana sallama kawai za su kawo a rasu cewa wanda suke bi ba shi ya hasabu da kullum sai hasil alaihi duk wani wakili ɗauka su aka nufo saboda ka za ka ga kullum a cikin karerai yake kullum a cikin karya yake yana tsoron ya gamu da wanda yake bin shi bashi da zai gaya masa in dai yawa gaya masa a kaza to gobe kuma mai zai ci jibi kuma in suka sake haduwa mai zai faɗa bashi ya yi nauyi yana sa mutum ya gigice ya kasa sanin mai zai yi wa galabatin rijal da kuma rinjaye na mazaje wato zamana mutum kowa ya fi ƙarfinsa kowa ya fi ƙarfinsa da abin da aka je shi a baya ba za ka same shi a gaba gaba ba yana baya baya wanda shi ma ci baya ne in muka kula a ɗansa da salama ya nemi wato tsari daga waɗannan al'amura irin suke da alaƙa da wato da ransa zuciyarsa ko suke da alaka da gangar jikinsa ko zuciyarsa ko zuciyarsa ko kuma wani abu na waje shi ne duk aljihun da kuma abin da ta abala idai da galaba ta wani abu ne daga waje ba daga jikin su ke ba daga waje ne za su same shi to a shayi da anan shine bala'in dai bala'in dai wato nauyin nauyin bashi dan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'ar Allah ya tsare shi daga nauyin bashi sauraka yawaita addu'a irin wannan tana kange mutum ta kare shi daga fadawa cikin yanayin nauyin bashi ko da zai ci bashi to ba zai ci mai nauyi ba zai ci wanda zai biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi bashi amma ba wai irin bashin da ba yau da za ka yi ba zai karɓi bashi ya bada jinginar abinsa kaga ba bashi bane da zai fi karfinsa illa iyaka kawai idan lokacin biya bai yi ba a sayar da abin da ka bada jingina a cire kuɗin akwai canji a baka canjin ka kaga shi kenan an rabu lafiya amma ba ka bashin da ba yadda za ka yi to a nan sanar sanar bai taɓa samun kansa a cikin wannan ba bai taɓa samun kansa a cikin wannan ba bayan ba ka ba bashi bashi ya tashi biya har ƙari yake wani sai ahsanukum ahsanukum qada ahsanukum qada khairukum ahsanukum qada wanda za a bashi bashi in ya tashi biya ma har ya ƙara ma wanda ya bashi to ya fi kuma shi ne mafificin ku a shari'ance an yarda idan ka ba da bashi wanda ka bashi bashi ya ji daɗin bashin da ka bashi cewa ya samu alkhairi ta hanyar wannan bashi ya tashi biyan ka ya dan ba ya dan dora maka wani abu ba wanda ba a shi baya cikin riba riba idan kai ka sharkanta masa dan sai ka sa masa sharadi cewa to ba ka tashi biya na sai ka dan dora wani abu to ko mun kankanta sa wannan riba ce ko mun kankanta sa ko ba kuɗi ba ne ko wani amfani ne ka sharɗanta masa to zan zan baka bashi to amma za ka rika zuwa da kullum da Allah kana kai da wurin aiki zan biya ka amma ka rika zuwa ka mota ka kana ɗauka ka kana kai da wurin aiki wannan riba ce dai har za ka bashi bashi ka sharɗanta masa wani amfani ba wani lalle ma kuɗi ba ce da shi ga wani abu da kake so zai rika yi maka a dalilin bashin da za ka bashi da wannan haramun zai bace to amma idan shi wanda ka ba wa bashi shi ne kawai raɗin kan shi ya ga dama ba wanda ya matsa masa kai kanka ma baka san zai yi ba kawai da ya zo biya ta bashi dubu ɗari sai ka maka dubu ɗari da goma saboda ya ji daɗin wannan bashin da ka bashi to wannan ana son haka idan mutum ya yi wannan ma wani matsayi ne ya ƙara samu a wurin Allah wannan ba shi ake cewa ne ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan ya ya karɓi bashi ya tashi biya ya kan biya fiye da yadda ma aka bashi kaga duk wannan ba ya nuna babu nauyi a kansa abin da yake roƙo Allah ta'ala ya tsare shi zala iddaini Allah ya tsare shi kaga ba cewa yayi kada Allah ya ya ci bashi ba a'a ba kada ba ya ci bashi da zai nauye shi da kuma Allah ya tsare shi ba wani bashi da ya taba da wayar Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya wadatar da shi sai du'aul waswasa fi salati wal qira'a addu'ar waswasi a sallah da kuma karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل على يسارك ثلاثة ka ce a uru billahi mina shaitan rajim sannan ka yi tofi a hagun ka sau uku wani hadisi ne sahihi yana cikin sayi muslim da musamman ibn abi shaiba ibn sunni ya fitar da shi a cikin amalin yau da laila tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir haka nan abdu ibn humayd a cikin musnad sannan kuma bai haƙi ya fitar da shi a cikin dala'ilin nubuwa hadisin Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu Uthman ibn Abi al-As ya zo yake cewa ya Rasulullah inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati yalbisuha alayya shaytan ya shiga tsakanina da sallata kuma yana rikita buga da tsakanina da sallata da kuma karatun qur'ani da yalbisu ha alayya yana rikita musu kitabun sallah ko kitabun karatun da nake فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي ذاك شيطان يقال له خندب كو خندب خندب wani shaidan ne da ake kiransa khinzabun fa'iza ahdastahu in ka ji alamarsa ka ta'awwaz billahi min to ka nemi tsarin Allah da gare shi watful ala yasarika talatan kai to fi adaman ka sau ka hamun ka sau uku قال رضي الله عنه عثمان بن ابي العاص الله يقال مصير دايتي ففعلت ذلك حين ايكت هكذا فأذهبه الله عنه في ألا يتفي يظلم بشيء وبسير دين الإنسان dukkan wani aiki na ibada da mutum zai yi shekar zai so matuƙar son ya bata masa saboda wannan ibadar tana bakanta masa kwarai da gaske sawa'un shekan na wato uban shi da iblis ko kuma kowane ma shekan wanda yake masa aiki haka shaitan a nan zai iya yi wa iblis din shi kanta zai iya yi wa cikin yaransa waɗanda suke masa aiki amma dai daga cikin aljanu nan ana magana ne a kan shayatinul jinni ga shayatinul insi ba ko dai iblis din ko kuma sauran aljanu wanda suke tare da shi suna masa aiki to babu yadda za a yi bawa ya firkaki wata ibada yana yi face shaitan da yaransa sun ji ba daɗi kuma za su tsaya su iya tunanin su ga yaya za su baka masa da ibada babban makami da suke fara amfani da shi shine makamin masu wasu san cewa shine farkon makami da shi da ke ɗan iblis ya fara zare wa ɗan adam a wasu wasu lahu na shaifa su ya fara zare wa annabi adam da hawa alaihi masalam don haka ya ga tasirinsa haka kowane ɗan adam ba da wannan makamin zai fara ya ƙasa ta hanyar wasu wasi domin idan ya riga wasu wasin ya shige shi to shi kenan kuma komai ma zai iya shigarwa daga baya wasu wasin wata kofa shi annabi adam lokacin da ya musu wasu wasi shi kenan kuma da wasu wasin ya shige su sai ya shiga sanya musu rulace-rulace cewa ku ci wannan itaciya idan kun ci za ku zama cikin waɗanda za ku zama mala'iku ko kuma ku zama cikin wanda ba za ku mutu ba don wani mu ya yi musu rantsuwa cewa da siha yake ta wasuwa ya shiga zuwa ga wannan duk da wasuwa sun bai samu shiga ba to shi kenan sauran abubuwa duk ba samu shiga shi ya sa Allah ya sa masa ya sa masa cikin sunayensa ko sifofinsa alwasuwa sharri wasuwa sai sannan sai ya sa masa suna mai wasu wasi to sallah tana da cikin manyan ibadu da muke yi wa Allah ta'ala bayan tauhidi babu kamar ta saboda ka shi ma shedan cikin manyan ayyukan da yake wasa wukar da ya gaya bata wa ɗan kai sallah saboda ka yayin da mutum ke sallah shi kaɗai ko cikin jama'a to shedan zai so ya ga cewa ya rikirkita masa sallah koyaushe ya rika sa masa tunani da iri ya rika bujiro masa da al'amura daban-daban lokacin da yake sallah abinda gaba zai tuna da shi ba sai ya rika tuna masa sauraka gaba ɗaya ya ɗauke mishi hankali ya raba shi da kushuri wanda kushuri din shi ne sinadarin cikar sallah ya raba shi da kushuri in a tafiya sai tafiya ma ya raba shi da tumanina kushuri shine abin da yake na zuciya nutsuwar zuciya ka tsaye da rasa hankalinka guri guda lokacin da kake sallah ka zama da kawai abin da kake halartowa ayyukan da kake a cikin sallah da ubangijinka to da shine khushu'i mutane kowa ya sha babban wajen khushu'i sa sallah samun a yi sallah da khushu'i cikakke daga farkon ta har karshe wani aiki ne da wato ba karami ba wani halakar ne rasu ila al-sashi babban al'amari ne wannan ba kowa yake iya yin shi ba sai manyan waliyan Allah to shi dai yana iya libatar kusuri da mutum daidai kowa daidai gwargwadon yadda ya ya samu ya samu dama a wajensa da ya same ka cewa kana da wato karfin tauhidi da karfin a halarto da ubangiji to kila ba zai iya samun wani abu a zo a gani ko da zai samu abin kaɗan kaɗan ne ba sosai ba za a iya samun gafla da zama ba yawa don kuma ya samu mutum labo labo ne haka irinsa ba ƙarfi ba sha'anin addinin kawai dai yana yi ne kawai saboda irin dai kamar al'ada al'ada haka ya ɗauke shi to shi kira wani damar gaba ɗaya shi ɗaya ya samu inda zai ta dabdalarsa ya ta bigilinsa saboda haka zai shi ga sallar na amma fanko ce babu komai a cikinta babu komai a cikinta to gwargwadon yadda ya samu damar kwashe maka shuɗi gwargwadon yadda sallar ta ci baya kamar yadda manzala sallar da sallar ya faɗa to za mu gada wani sahabi ne daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana kawo masa wasu wasi lokacin da yake sallah ko lokacin da ya dawo alqur'ani yana karantawa ya tarkitar masa da karatun yana karanta qur'ani ya tabbata sashi ya tabbace tabbace ko kuma in yana sallah ya sashi ya kamanta raka'a nawa yayi ba sujjadan nan ta biyu ce ko ta farko ce zaman nan na tahiya ne ko ko a tashi da yi ba zama bane ta sa masa kokonto to shi ne ya zo kawo kukansa da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi gashi gashi abin da yake faruwa gare shi shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai wannan wani shedani ne sunan shi tinga shi shi aikin sa kenan aikin da aka dora masa kenan ko ne zama lakabin babban shedan cikin alkab ne na shedan shi iblis din kansa ko kuma a'a shi wani shedani ne mai zaman kansa wanda wanda ya fi ya fi ya fi kusa da lafazin hadisi za ka shaitanun ya faru rahu inda kaga ba wancan shaitan ba uban ba ba ugan ba a cikin yaransa shi wannan title ne da duk ne irin wannan aikin cikin su za a ce kai ne tinza cikin shaitanin ba wai guda ɗaya bane wai guda ɗaya ne cewa zai kara ɗaya duniya ita a'a duk wanda aka ba shi wannan title din to sunan sa kenan kawai ce wannan darakta ne wannan manaja ne kaga ba manaja ɗaya bane ko darakta ɗaya ne zai wata kila akwai daraktoci da manajoji da headmastoci da furusuna to shi ma wannan title ne saboda ka shi naɗin sa kenan an zo an masa naɗin sun zama ce yadda shi ce ɗani ne sun zama me aikinsa aikinsa shine ya rika jefa wasu wasi ga masu sallah ko masu karatun alkur'ani aikinsa wannan shine aikinsa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ji haka kana karatun ko kana sallar sai kake jin yana maka wannan wasu wasi to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofa a abin nan sai ka tofa a hagunka a nan za mu ga tofi kenan a cikin sallah idan da bukata baya da baya da aibi idza kana lil haja bukata ta sa kai sannan dan kaucewa alƙibla da wuyar wato waiwaye shi ma idan ya zama da bukata shi ba baya da baya da baya da dai shi kaga a sallah ne ko kuma ba a sallah ba to shi ne yace sai yayi abin da ya gaya masa sai ya sai wannan ya sai Allah ya tafi masa da wannan sai Allah ya tafiyar mata fa azhabahu Allah anni sai Allah ya tafiyar mun da da shi sai da daina jin sa to wanda yana nuna mustahabbi ne idan mutum yana jin waswasi ya rika yin wannan tsawon a sallar sani ko kuma a wajen sallar illa iyaka kaga idan a sallar ka ne za ka ce tofi kan mu ɗauka tofar da yawo da za ce tofi ke suna suna tsammanin sai sai kafir da yawo abinda ake nufi dai ka fitar da wata iska daga bakinka ko ya shi ne tutu shi ne attafin da sauraka ba sharaɗi ba ne sai ka fitar da yawo ka ce kana sallah kawai na hagun ka yi ka tofa masu yawo ta ga aiki sallar ba a ci gaba ba daga lokacin duk zai warda da sallar ba a kawai kan zai tsasa ko a kusa da wani mahaukaci ko dai tunda yana kusa da mahaukacin da bai san shi ba ko ko a wanda ya san shi din mai hankali ya hankaci to kaga sai ka sai ka ba hankali kada ka ce ai sunna ce bari ka toba mutane yawo ana sallah ka ce ka samu matsala saboda ka ko wani ko wani abu ana duba yadda zai yi kaga ko ko liman kake tunda mutane ba su san abu ba kada ka zo ka ce tunda an ce ana yi mustahabbi ne kana neman kawai ka zagai ka juya kana tofe tofe mutane za su bar sun ta sallah da aka aizu a hankali wannan magana ce ta istihbab ake musamman kuma idan sallar da kake sallah ce kai kaɗai kiyamun laili ne ka gani albajal a nan ya fi zama a buɗe kamar kana cikin sallar jama'a da mutane a gefen ka ko kana liman ana jin ka sallah to kada ka yi abin da zai tunzala mutane su kasa gane ka don kada a je a ta tofatu ba a masallaci a ta rigima ko sai addu'a man istasaba alaihi man istasaba alaihi amrun addu'ar wanda wani al'amari ya yi masa wahala to al'amari ne ya gagare shi yana sanyi amma al'amarin ya gagare shi اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وانا حديثي ني شيما تبتتشي ابن حبان ابن السني الحاكم البيهقي بسوريتوش ابن حبان يا إن تاشي الحاكم ده البيهقي سوما سن إن تاشي هكذا حافظ ابن حجر shi ma ya inganta shi a ci hadisi ne sahihi a cikin nasarar afka hadisin anas ne ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wanda yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a sha Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ya ubangiji babu wani abu mai sauki sai wanda ka mai da shi mai sauki babu wani abu mai taushi sai wanda ka tausasa shi وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا كما كيني كي سنة أبو من قولي إذا أنت قد ما يدعوي لوشي أبو من قولي كي كي من شيء من توشي to ita ma wannan addu'a idan muka kula za mu ga cewa addu'a ce a buɗe to dukkan wani abin da ya wahalbe da ya gagare ka to kada ka nuna gajiyawa yi addu'a ce Allah ta'ala ya sauƙaƙe ya sauƙaƙa wato ya sauƙaƙa maka shi Allah ta'ala ya sassauta maka shi ya dawo mai sauƙi a wajen in Allah ta'ala ya sassauta maka abu duk tsaurin sa to ba zai maka wahala ba duk tsawon tudu za ka haye shi babu abin da zai gagare ka kai ne ka roƙi Allah ta'ala kawai ubangiji ta'ala kuma babu abin da ya fi ƙarfin sa abin da ya ga dama yake yi shine yake shimfiɗawa yadda ya ga dama ya rike abu yadda ya ga dama saboda ka ka nufe shi da bukatar ko da yaushe kada ka ɗauka akwai wani abin da ya fi ƙarfin ubangiji ba zai iya ba ko ka ɗauka akwai wani abu da wani zai iya hana maka za ka kai dai sa Allah a gaba roƙe shi a duk sanda ka tashi wata bukata kada ka dubi girman bukatar ya sa ka ce ba zai yiwu ba ba a san ɗan adam ya rika sawa kansa ya asu wato sa kudda tsammani ba a san mutum mumini ya rika sa wa kansa fudda tsammani abinda ake ganin sa da wahala a gurin ubangiji ta'ala ya fi komai sauki ya fi komai sauki matukar dai a gurin sa zaka nemi shi annabi sallallahu alaihi wasallam a makka lokacin da aka yi hijira kafin a yi hijira su khabbab ibn al-arab sauran wato raunanan musulmi ana gana musu azaba ana wulakanta su ana cin zarafinsu ana tozarta su inda suka yi ana binsu da mugunta cutarwa da rasa inda za su ka kansu annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin idan su khabbab suka zo masa suka zo musu cewa ya rasulullahi ga halin da muke ci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa musu amal sai ce lokaci zai zo wanda mace ta za ta taso daga sana'a ta zo maka ba abinda yake kake jin tsoro sai abin nan sai karkeci kare cinye mata dabba a lokacin ba sa taɓa tunanin haka za su yi a ce an samu zaman lafiyar da mutum zai taso daga yamin ko daga maka ya tafi yamin ko daga yamin ya zo a ce ba ya jin tsoron komai yadda suka tunye a rayuwarsu yadda suke rayuwa ta fashi ta kai hare-hare larabawa ƙabilun ba su da wata sana'a sai sana'a su kawai shi ne al'izara ɗalibin al'izara shi ne kawai su kai hari inda suka rena kabilar take mai dan rauni a kai mata hari a kwashi dukiyarta a kwashi abincin shi kenan kuma a zo a ci gaba da ci idan ya kare kuma a duba a ga ina ne za a shi kenan wanda ita ce rayuwar masu kasuwanci ba su da yawa mutanen makka su ne su ga kasuwanci ba sauran kabilu a kasuwanci ne a gaban su ba saboda ka sai dai kawai a rika kai hare-hare wannan kabilar ta ga wata kabilar ba ta da karfi sai a kai mata hari a kwashe mata abin da suke da shi na dabbobi a zo a fice to annabi ya zo rika gaya musu cewa mutum zai taso daga baya jin tsoron komai to a tare shi a kwace masa abu sai dan bandaji to adam sallallahu alaihi wasallam ya san ubangiji ta ala shi ke tare da su ana hakan handa kana ramin ramin gwalalo lokacin da ƙuraishawa suka ci taron dangi suka gayyato ƙabilu daban-daban sun sojan sama da dubu goma suka zo suka yi wa madina ƙawanya a lokacin madina yan tsuruci ce madina a lokacin ba tafi inda masallacin annabi yake an zuba inda ake ce alharam nabawi almasjidun nabawi ganin irin faɗaɗa shi da aka yi ta faɗaɗa shi to kusa ya cinye madinar a zamanin maza Allah duka duk sauran gurare da suke gebe da shi a dashin wajen madina to a ce sojoji sama da dubu goma sun zo sun yi wannan guri tsawon ya kaga ba ba a tunanin fita to ana haka ramin gwalalo wanda zai zama ya kewaye madina din a zo ana tsara dutse wanda aka ci karo da shi ya hana ramin ci gaba ana tarawa ko sun zo suna tsarawa suka kasa ya fi fashewa suka je suka gaya manzo Allah yana zuwa tsara ɗaya ya masa dutse ya tarwatse manzo Allah ya ce an nuna masa ganuwar busra busra cikin sham cewa za mulkin zai kai can yanzu fa ga sunan suna kokarin kare dan garin su karami amma yana musu bishara cewa sai mulkin su ya kai sha ya kai wani gari busra to kaga in ba wanda yake da yaqini da alƙawarin ubangiji ba wanda zai yi wannan yana gaya musu da duba lokacin da suraka ibn malik suraka ibn malik lokacin da ya biyo su za su yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama alkawari yayi masa na cewa za a sa masa siwarai kisra mundaye da kisra sarkin farisa yake ado da su a lokacin balarabe sunan kawai sunan kawai ta mata da hankali saboda lokacin farisa daula ce mai kari kamar kawai ka zo kana cewa mutanen ka suna za su cinye amerika da yaki za su rugun da ba wai najeriya duka ba kuma ya mutanen garin ka suna kaga sai su yi maka dariya da bai in suka ga ko wani makami guda ɗaya duk sai su rugun shi mu kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ta ta yaqini ba ya san cewa ba abin da zai gagara ubangiji an biyo shi hijira zai guduwa zai gagarin sa amma ana gaya wa suraka cewa za a sa masa mundaye kayan ado da sarkin farisawa kisra yake sawa ma'ana za a kwace mulkin kisra har ma ya zo a sa masa mundu a jikinsa haka in ba wanda yake da yaqini da kawarin ubangiji ba ba wanda zai wannan ana kuna haka kuna tunani za ku kare kanku yan tsirari ne amma kana umar ka bishara cewa za ku mallaki mulkin ku zai kai hasham ba iya maka ba zai wuce zai je hasham saura ka bawa har kulle ya zama yana sa amali yana sa fata a zuciyarsa kada ya rika ganin akwai wani abu da ya fi karfin Allah ta'ala wahalar kawai ka rike ubangiji zama na ka sa shi a zuciyarka ka sa shi a zuciyar ka yadda cewa duk abin da ya ga dama zai fa'alu lima yuri kada ka dauka cewa ka kai wani lokaci da kai fa abu kaza ka akwai irin masu wani ko ya duba ya ga tsawon lokacin da ya yi ta fafutuka bai samu ba shi ke da sai fitar dare ba kakka fitar dare akwai wanda ya shekara tamanin tamanin a duniya amma ya haddasa ƙur'ani shekar ɗan shekara tamanin amma yanzu ya sa alkur'ani gaba sai gashi ya zama hafiz so kakka ji cewa yanzu ka kai shekara hamsin ko wani ko arba'in da biyar ko wani abu kawai kare su ganin cewa sai dai ƴaƴanmu a yi hukam sai dai ƴaƴanmu a a اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يذكر فدر ولا sauraka kawai ka dirkaki abin ka dimfare shi kada ka waiwaya tsaya waiwaye waiwaye ci gaba kawai in karatu ne kana son ka zama malami kada ka ce yanzu shekaru na sun kai sittin sauraka a gab da shiga kabari da ke haka mu dai ba dai dan samu gudurin tafiya lahira a'a dauko littattafai je ka shiga makaranta kar ka yi mamaki cikin dan kankanin lokaci ka tara ɗalibai kuma kai ne mai karfafa da shi saboda ka kullum na zama a bakinka Allahumma la sahla illa ba da alka sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla za mu tsaya nan duba da lokaci abin da muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da kuma muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته